ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب فضل الجماعة أليس كذلك؟ babin da ke bayanin falalan sallan jama'a akan sallan mutum shi kadai قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل, أفضل من صلاة الفض بسبع وعشرين درجة فضل الجماعة أين محل الشاهد؟ نفس الحديث نفس الحديث محل الشاهد ها صلى ستاي wannan ana maganar falala ne ba inganci sallah ta yi ko wata yi ba a eh falalan da ke cikin jama'a ke nan mutu eh ta yi zai samu lada ɗaya ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وقد صح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة وعشرين جزءا ina kai istinbatin cewa mutum da ya yi sallarsa shi ma ta yi to falala ake magana ba inganci ba ashe mutum ɗaya yi shi ma sallarsa ta yi قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال قلت لقتيبة يتي نافد أما قتيبة نجي أخبركم مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام مالك يا باكو لاباري زوا سند كرشيتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفض بسبع وعشرين درجة صلى الجماعة تافي صلى متنشي كأي دا درجة عشرين دبكوي فأقر به وقال نعم سيتي إيه wannan hadisin da na farko wanne ne fi nassi akan wannan abu akan abin da ya istinbati eh wannan saboda me a ba ba fa akan rawbi salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi ba mahallu shahid kenan ba mahallun niza'a kenan aiku ba shine mahallun niza'a ba eh wannan ya fi ƙarfi cikin nassiya kenan wancan akwai ihtimali wannan kuwa nassi ne a kansu قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سندي دغ أبو هريرة رضي الله عنه يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم كو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة wannan kuma ya fi wancan karfi a cikin nassi an fahimta haza la ya kabalu ta'awil wa haza alhadisul awwal qabilun litta'awil قال وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بإسناده مثله وقال بخمسة وعشرين جزءا هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل yace akwai wani mutum da yake zuwa masallaci duk masu zuwa sallah masallaci ban taba ganin wadda ba na ganin ban san wani wanda ya fi shi nesan gida ba gidan shi zuwa masallaci na da nesa wa kana la tuhti'uhu salatun fil masjidi saboda kokarin shi kuma duk salloli hamsa salawati cikin masallaci zai yi fa qultu sai na ce mishi law ishtaraita himaran tarkabuhu fi ramda'i wa zulma ina ma da ka sai jaki ka sai abar hawa kana hawa saboda ga yashi lokacin zafi ga zulma lokacin duhu fa qala sai ce ma uhibbu anna manzili ila jambil masjidi ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد wannan yabo ne ko zargi ne ba na son gidana kusa da masallaci eh eh to za mu gani fana mal hadithi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu an qawlihi sai manzo Allah ce me kafadi me yasa kafadi haka da nassi ne cikin yabo ai ba za a tambaye shi ba ko eh me yasa kafadi haka nassi ne cikin yabo ba na so gidana kusa da masallaci wataƙila me baya so kusa da masallacin ne sai manzo Allah ya tambaye shi sai ya ce fa qala aradtu ya rasulullah sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda nake nufi shine أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت so nake a rubuta min ladan zuwa masallaci da komawa me ladan zuwa masallaci da komawa kullu khutwatin yaqtuha ar-rajul alaysa kadhalik in kai tako so 100 shin ya tako so dubu ya fika kenan ko yace abin da yake so kenan fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace أعطاك الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'taka Allahu zalika kullahu wai me kenan duk gaba ɗaya zuwa da dawowa an taka Allahu an taka mislu atak eh an taka da atak an taka Allahu ma tasabta kullahu duk abinda ka buka kai hisba din Allah ya baka duk أجمع باكي آية هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عثمان عن سليمان التيمي قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي magana shi ba nassi ne cikin yabo ba fa me yiwa shi yana kekin baya ganin kusanci da masallaci wata daraja ce me yiwa shi baya so yana kusa da masallaci ne yahtamilu yabo kuma ya tamilu zargi ba haka bane ba shi yasa manzo Allah ya tambaye shi me kake nufi da wannan magana da ce nassi nassi ne cikin yabo manzo Allah ba zai tambaye shi ba to da manzo Allah ya tambaye shi zai ce me yace ai so nake tsau nesan din in samu ladan nesanci ne yanzu ne ya zama me yanzu ya zama me nassin cikin yabo an fahimta sai mazu Allah ce Allah ya baka duk abin da ka nema قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة wannan nassin ƙarin aka ce da'ifi ne to wancan hadisin farko me yasa aka cikin wannan babu sallar jama'a mutum ya sallar jama'a da ya sallar shi kadai eh eh yana nuna to in wanda ya sallah cikin jama'a yana da lada 25 ko da 7 ba haka bane ba shi ma 20 abinda zai samu kenan a'a eh hatta kun da yayi eh mahallu takun da yayi zuwa masallaci da komawa to yafi ma 25 din da bakwai ba ce mai ba a'a قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طهلاء عن مهسن بن علي عن أوف بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي من توضأ دون دي الولاء فأحسن الوضوء يكوتة الولاء ثم راح سألنا يجي مسلاتي فوجد الناس قد صلوا ينا زوا يجي السلام عليكم السلام عليكم أي صلى أن سلمي أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا bara mutum ya shirya je masallaci yana zuwa tare da an sallame in ya salla shi zai salla shi kadai ne in ba jam'i na biyu ko na uku shi kadai ne zai sallan shi to me ladan shi an ce in kai salla tare da jama'a kana da 25 gashi ya fita ya zo wajen sallan ya tarar da yana zuwa an sallame shi kenan ya yi hasaran wannan ladan kenan eh shi kenan babu tashdidi ala tarkil jama'a babin da ya zo na tsanantawa a mutum da gangan ya bar zuwa sallan jama'a kada ya je masallah ya sallan shi a gida ko su sallan su a kofar gida kowa ya abin shi ba ba su mai da kofar gida kuma musalla ba kowa ya sallan shi kuma daban in sun mai da wajen kuma musalla su ma jam'i kenan za su yi ba ka bane ba in wanda suka je masallaci za su samu wannan lada wanda kuma suka saya a wajen kantinsu ko inda suke gira suka yi jam'i su ma fa jam'i su kai ko ba jam'i ba ne za su samu wannan ladan ko ba za su samu ba babu tashdidi ala tarkil jama'a babu da yazo na tsananta mutum a daina zuwa sallan jama'a shine ma'ana shari'a musulunci ta tsawatar ta tsawatar ta hana قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا زهير هو ابن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال يتي قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت له يا أبا المنذر تنازو مدينة سينا هذا أبي بن كعب سينا تنبيت يا أبا المنذر حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم kai bani hadisi mafi ban mafi wanda yafi burge ka daga ka karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce salla bina aw salla lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatal ghadati manzo Allah ya muna salla ko azhar ko la'asar thumma qala sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashahidun fulanun marrataini ashahidun fulanun قلنا نعم ولم يشهد الصلاة ما معنى نعم ولم يشهد الصلاة yana nan amma bai zo sallah mana yana gari kenan ko yana unguwa ko yana nan amma bai zo masallaci bai zo sallah bai zo wallan ya hadur wallan shahadi sala bai halarci sallan ba kenan sallah ko masallaci ake yi ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka bar zaka yi ka sallah kofar gidanka eh ثم قال أشاهد فلان قلنا نعم ولم يشهد الصلاة ينا نن أما بهالرتي مسلاتي مسلاتي با قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء صلى da tafi ma munafikai nauyi wahalar zuwa sallar isha wa salatul fajr da sallar asuba me yasa sallah zahar za a gansu sallah isha kuma akwai duhu sallah asuba akwai duhu sai su boye su yi tafiyar su munafikai kenan an fahimta walau ta'lamuna ma fihi ma min ar-raghaib la ataytum huma walau habwan da kun san abin da ke ciki na fadala da kun zo ko da rarrafe ne wa inna saffa al-awwala ala mithli saffi al-mala'ika sahun farko kamar sahun mala'iku ne ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه da kun san fadalan da ke cikin sahon farko da kun gaggawa kowa kowa na sai rige rige wa inna salataka ma'a rajulin azka min salatika wahdak sallar ka kai da wani kuyi sallah jami'i ko biyu yafi kai sallah kai kadai wa inna salataka ma'a rajulaini azka min salatika ma'a rajulin in ku uku kuka yi kuma yafi ku mutum biyu su sayi wa ma aksarta fa huwa ahabbu ila Allah in eh majuwa eh game ba yake ko ko gaba yake gaba yake liman ba yake kai da kanka kace mishi liman ina mana liman جاغورا يبوني كو زرجي قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده نارس إلى سركن دريناكي حنوسا لقد هممت an amura bi hatabin fayyutatab laqad tabbas na so laqad hamamtu an amura in ce aje a taro min kirari itace thumma amura bis salati fayyuzana laha sannan ce ku yi sallah ai kiran sallah a tada ikama za su yi sallah thumma amura rajulan ya ummun nasa sannan ce mawa da kai shi musulmanci yau manzo Allah za shi wani aikin kenan daban thumma ukhalifu ila rijalin fa'uharrika alaihim buyutahum sa'an je wajen waɗanda ba sa zuwa sallah sai in kuku na gidajensu. Wallazi nafsi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa, lau ya alamu a haduhum annahu ya jido azaman saminan. Da ɗayansu ya san ya je wajen za a bashi kashi mai maiko nama da menene da menene zai je. Aumir mataini hasanataini na shahidal asha'a. al'isha'a da ya san zai samu wani abin amfani ko duniya ko lahira ai da ya tafi da ya san zai samu wani abu na duniya da ya tafi ko? هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن أمر الناقد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد المرمات ما بين ذلفي الشاة بكسر الميم وفتحها المرماد أو مرماد ما بين ذلفي الشاة وقال أبو عبيد لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر وقال ابن العربي المرمات السهم الذي يرمى به da ya san yaje za bashi takobi za bashi kibiya ko menene mana da ya san za bashi wani kyau wata kyauta da ya tafi wa yuqalu al mirmatani ha huna sahamani yarmi bihima ar rajulu fayuhrizu sabaqahu yaqulu yusabiqu ila sabaqi dunya wa yada'u sabaqa al akhirah yana gaggawa zuwa inda zai samu kyauta ko wani abu na duniya amma yana jinkiri baya gaggawa zuwa inda zai samu ladan lahira قوله حسنتين يريد السهمين جيدين كيبيا ايه غدا بسبب ماس كيو وقيل المرمات عظم بلا لحم haka ce almirmat kashi da ba nama a ciki ko ya zama yabo ko zargi ko kashi ya san za a ba shi kashi da ba nama tunda za a mishi kyauta zai je wal hasanu wal husun al azmu alladhi fihi al mirfaq mimma yali al batna wal qubhu wal qabih العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف وكل واحد من هذين العظمين يكون عاريا من اللحم ko kashi za ba shi ba komai ciki tunda zai samu kyauta zai je ƙarshen nifaka kenan ko ma'anar kalam at-tawbih yace ma'anar kalam ana kunyata su ne يقول إن أحدكم يجيب إلى ما هذه صفته من الحقارة وعدم النفع ولا يجيب إلى الصلاة mutum in aka ambaci aka gayyace shi zai je samu kyauta ko kyautan ba ko kyauta ce ba mar amfani zai je qultu wa hadha shay'un ba'idun la yatahaqqaqu qala akhbarana abdul wahid al-malihi qala akhbarana as-sam'ani qala haddathana abu ja'far ar-rayani qala haddathana humayd ibn zanjuwayhi qala haddathana muhammad ibn ubayd qala haddathana al-amash عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر sallan da ya fi ma munafukai wahalar zuwa shi ne sallan asuba da sallan isha walau ya lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan da sun san falala da darajar da ke ciki ko rarrafe za su yi su zo da sai sun zo لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر برجالا في أيديهم حزم حزم حطب لا يؤتى na so in sa waɗansu mutane in ba su rika garwashi ko kuwa bin kunna wuta sa'an nan muje raje yi baiti sami al'ikamata sa'an nan ajiye mutum yana gidan shi ya ji kiran sallah ta da ikama yake zuwa al'ikama sun malamin shari salata illa udrima alaihi baituhu sai a kona masa gidansa hada hadithun muttafaqun ala sihhatihi mahallu shahid anan shine har manzon Allah yace zai kona ma mutum gidan shi aikin da yayi karamin aiki ne akhrajahu muhammadun an umar bin hafs an abihi wa akhrajahu muslimun an ubay an abi quraib an abi muawiya kullun anil a'mash قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك عن زائدة ابن قدامة وحول السند قال وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال حدثنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب ابن هبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء يتي أبو الدرداء يفد من يتي أين مسكنك إنا كي إنا وجن زمنك فقلت في قرية دوين حمص يتي ورن قوي ني كسدا حمص فقال أبو الدرداء سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي أبو الدرداء يتي مشي ناجي منزو الله صلى الله عليه وسلم ينا فدر ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة illa qad istahawza alaihim shaitan duk mutane uku da suke kauye ko garin su ko unguwar su ko ina ne ba ba inda ake sallar jama'a to shaitan yarin jaye su fa alayka bil jama'a fa alayka bil jama'a fa inna ma ya'kulu dhi'bu alqasiya yace ai in ana nan in kerkece dabbobi suka zo za su za su yi farauta na gefe gefe nan suke kama amma kana cikin jama'a ba za su yi ba قوله استهوذ أي استولى قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماريني قال أخبرنا الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا عبد الحميد ابن بيان السكري الواسطي قال حدثنا هشيم عن شعبة عن أديب ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء دون يجي كرا صلى فلم يجب بأمس كرا إنما لم يجب بيجي وجنبا فلا صلاة له إلا من أذره ba shi da sallah sai dai yana da uzuri wa illa bil waqf aka ce wannan hadisin mawqufi ne ba marba marfu'i bane قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال حدثنا أبو بكر شو شيكين ko an kaddara ya inganta ko bai inganta ba abin da yake fada in mutum ya ji kiran sallah bai je masallaci ba ba shi da sallah la salata lahu illa min uzrin لا صلاة لا نافية صلاة باشي ده صلاة إنا معنى باشي ده صلاة إيه إيه cikakkiya sallarsa ta zamo mai kenan saboda me eh ce sanadi ya inganta an in tabbatar da sallan mutum daya ba mun karanta ba da zai zo eh shine aiko قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا قراد قال حدثنا شعبة عن أديب ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sami'a nidaa falam yujib man sami'a nidaa duk wanda ya ji kiran sallah falam yujib bai amsa ba fala salata lahu illa min uzri ba shi da sallah sai dai yana da uzuri an fahimta man sami'a nida'a ko qultu malam yace ittafaqa ahlul ilm malamai duk sun ittifaki ala annahu la rukhsata fi tarkil jama'ati li ahadin illa min uzur ba su sauci gabarin sallar jama'a ba wanda ya za a wannan su sauci sai dai in akwai uzuri ittafaqa ahlul ilm malamai sun yi ittifaki ala annahu la rukhsata fi tarkil jama'ati li ahadin illa min uzuri قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن آسم بن بهدلا عن أبي رزين عن, عن ابن أم مكتوم أنه قال أنكر ودقى عبد الله بن أم مكتوم الأعمى ولا يزموشيني سبب عبس وتولى أن جاءه الأعمى آمين أنه قال شيتي يا رسول الله يا من زعل الله صلى الله عليه وسلم إني رجل برير البصر شاسع الدار يا من زعل الله ني مكاهو ني بانا غني كما جدانا نا نيسا ولي قائد لا يلائمني ولي قائد لا يلائمني ina da mai jagora ina da mai jagora amma bai yi min ba eh me eh to maka ce bai dace da shi ba la yula'imuni wai mai kiran bai mun ba saboda in ka fassara haka to shi ma yana da mota da zai je masallacin amma motan ba ta da lafiya ya samu uzuri ko bai samu uzuri ba alaisa ka zalik zai shiga ko ba zai shiga ba yana da babur amma da kyar za a je ya shiga ko bai shiga ba fahalli rukhsatun ya manzo Allah ina da sassauci za a yi min ruksa an usalliya fi baiti za a yi min sassauci ne sallah a gidana saboda me saboda yace shi baya gani makaho ne kuma gidan shi na da nisa da masallaci qala sai manzo Allah ce hal tasma'un nida kana jin kiran sallah qala na'am yace yi qala la ajidu laka rukhsatan dole kenan ko اسناده ضعيف اخرجه احمد وابن ابي شيبه في المصنف وعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في المنتخب وابو داود في السنن هنا في سنن ابي داود مكرتاش والحاكم في المستدرك وغيرهم من ترك عن عاصم عن عاصم بن بهدل فاختلف عنه fakhtulifa anhu to duk lokaci a ce kaza lokaci a ce kaza amma duk abin da yake ciki wannan hadisin gashi malamai suna aiki da shi saboda rauni cikin hadisi ya kasu kashi nawa akwai mai tsanani akwai mai sassauci an fahimta mardudun li ta'anin wa mardudun li saqtin mardudun li saqtin guda biyar ne al-irsal al'inkita al'idal al-tadlis al-ta'alik waɗannan duk suna da sauki an ki karɓar su ne don an samu inkita'i ko irsali ko tadlisi ko menene ba su amma mardudun lita'anin wannan an samu suka ne a ciki shi kuma me ko ko makaryaci akwai makarra kazzabun aw muttahamun bil kadhib aw al fisq aw al bid'a aw al mukhalafa to waɗannan su ne suke da tsanani ba yadda za a yi su gyaru duk sanadin da aka samu rawi kazzab in sanadin ya yi dubu irin wannan ba zai gyaru ba amma wancan kaka samu shi mursali ne ya zo ta wata hanya ko mursali sha ce yana da asali mu dalili mun kati'i ne mene da mene ya taho ta wata hanya kuma daban shi ma haka sha ce yana da asali saboda raunin ba mai tsanani ba ne an fahimta? zahaba gairu wahidin min asabin nabi sallallahu alaihi wasallama ila anna man sami'a nidaa falam yujib fala salata lahu har yanzu dai nassin cewa fala salata lahu hadha hadhihi kalma qabilatun lin niqash أليس كذلك قابلة للتأويل فلا صلاة له ما هو المنفي هنا أصل الصلاة أو كمال الصلاة أو ثواب الصلاة قال عطاء بن أبي رباح ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة هكا بن عطاء بن أبي رباح فرجل وقال الحسن in mana atu ummu shi aka kawo malamai suka kawo ta matsala lokacin isha ya kai sai uwarsa ta ce kar ya je masallaci sai suka ce me yasa ta hana shi shafaqatan minu tana tausaya masa ne aka ce kar ya shaurare ta wa qala al-hasan al-basri kenan in mana atu ummuhu an al-isha'i fi jama'atin shafaqatan lam yutiha shafaqatan lam yutiha amma inda wani uzuri ina ma na shafakatan lam yutiha lam yutiha ko to in wani abu ne da ban zai shaurare ta kenan ko kaman me kaman me wani hali a wannan ba ya ba ya je nesa wannan ya je nesa ai uwar tasa da ta hana shi aka ce in ta hana shi ne saboda tausaya mashi a abin da shawarar taushe je masallaci to amma in wani abu ne daban fa yasa ta hana shi kamar tana bukatan ya kula da ita lokacin tana kwance ko tana bukatan kaza ko tana bukatan kaza zai shaurare ta ko zai batta ya tafi zai shaurare ta ta ce in ka ce wai yanzu halin da ake ciki tsanani duk wanda uwarsa ce kakka fita fa saboda kaza me yasa ba tausaya masa tai ba ba tausaya ba ne ba ko kuwa قال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعة سمع النداء أو لم يسمع الأوزاعي قال لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات وأوجب أبو ثور حضور الجماعة وقال بعض أصحاب الشافعي الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان ولا يمتنع العبد عن الجماعة بغير إلا أجاب لمن يما باب الرخصة في ترك الجماعة والجمعة عند المطر والعذر aka ce da juma'a da jama'a in ana ruwa ana ruwa ko ana cabiya cika ko ana tsananin sanyi sai a ce dole mutum ya je juma'a ko ya je jama'a eh eh ana ruwa shi yasa dama kuna yin magaruban akwai ruwa ko alama sai ku yi jam'i kowa ya tafi kenan ba zai fito ba da ruwa da cabi da tsananin sanyi duhu fa shi ma ya shiga ta wace kofa eh قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر يشي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح أي كرا صلى إشاء في ليلة ذات برد أكتش كندري صلى إشاء كنا كوما غربا إشاء كوما غربا sallah asuba zai shiga ciki tayi faqala ala sallu fi rihali ala sallu fi rihali thumma qala sa'an sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-mu'adhdhina idza kanat laylatun baridatun zata matarin akai dare ana ruwa sai manzo Allah ya ce yaqulu ala sallu fi rihal za a kira sallah bai kuma ce hayya ala salah sai ce ala sallu fil rihal kun ji kiran sallah lokaci ya kai kenan amma tun da akwai tsananin sanyi da ruwa da cabi kasa ba ba za iya zuwa dawo ba sai rigunan ka koman ka ya lalace sai manzo Allah ce ala sallu fil rihal ku yi sallah unguwan ku ko gidajen ku ko inda za ku yi sallah lafiya lafiya sallallahu alaihi wasallam هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك إمام مالك روته لنا حديث to amma a ce ala sallu fil rihal da ku hada magarba da isha ku yi wanne ne ya fi tsanani eh sallu ala sallu fi kowa ya salla an koyi salla an gonku ko gidajen ku ko inda kuke ba haka bane ba ko ko to yanzu ga magarba za a yi sallar magarba sai mu hada da isha tunda kun kowa ya ga abin halin da ake ciki ana cikin ruwa ko gashi nan ga hadir ya hadu sai ce to za a hada magarba da isha wanne ne yafi eh maliki ya yi su ba su ba su sun a hada sallah ba ko yaya ba su sun a hada sallah ba ko ba su saba ba ne matsaloli da yawa cikin sallah fa wani na koyon wani ne wani na koyon wani ne ba kowace matsala ce take da dalili na su ba fa an fahimta sallah gada ake eh abinda ka tashi kaga ana yi ba sai ka ba ka neman hujja akai kai ma yi za su ba haka bane ba sallah na da ayyuka ko arkan wal wajibat wal sunan wal mustahabbat alaysa kadhalik to duk sa'an da kuma aka zo za a yi alkunut duk baya shige binti nawa an gama alkunut to amma da yayi yazo an ga suna yi a duniyar musulmi ana ji shi shi in aka zo ana tahajjudi ko tarawih ko tahajjudi ainihin tahajjudin yadda ake tsawaitawa cikin ruku'i da cikin sujjada din ba nasi ne da su ba akan wannan koya na ake in aka zo kuma za a yi alkunutu din shi a tsawaita wa min aljimi jama'a ina yake ina liman wa min ne wa min asiri kaza kaza kaza ina aka samu wa'annan gani yayi ana yi shi ma ya burge shi ma yazo yana yi ba haka bane ba addu'o'i da روي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة أكوي روا أكوي أكوي تنانين سني manzon Allah yana tausaya ma mutane shi yace ka zo sallah din nan amma kuma yaga in ka fito zaka sha wahala da'iman yanzu me ake kiyayewa mutuncin dan adam eh wala karramna bani adam Allah ya girmama dan adam kuma sai ka girmama shi kai ma sallah aka ce yazo amma manzon Allah da ya kawo sallah yace a a in zai fito akwai duhu ba zai samu kwanciyar hankali ba ko yana shakka gidan shi kar ya bar gida yara masu haura su haura zai fito ko gashi ana ta ana ruwa lokacin mutum rigarsa ɗaya ce ko biyu in ya ji rigar ta jike ya zai ko ko ga caɓi kafin ya koma duk komai ya ba zai ji daɗi ba sai aka ya sauwake mishi kai sallah a gida ko ku yi sallah a unguwanku ba girmama ɗan adam ba ke aka yi to don akan me za ka wulakanta ɗan adam alhali kuma allah ya girmama shi daidai ne ko kuskure ne daidai ne ko kuskure ne kuskure ne قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم الإسرائيلي قال أخبرنا أبو عوانا قال حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار بن رجاء قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في السفر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ألا صلوا في الرحال رواية البخاري ميلي سافيكو إذا كانت ليلة باردة ميكينا tsananin sanyi au za ta matsare ko ruwa au za ta rihe iska da guguwa da gune ne sai ce ku yi sallah inda kuke ku yi sallah inda kuke هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كل عن عبيد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة منذ الله سيتم بكرة صلى الله عليه وسلم والليلة الباردة وذات ريح ألا صلوا في رحالكم صلى الله عليه وسلم ne? ba ce sanyi aka ce ko ka ce sanyi na madina daban ce ka ce ruwa kuma na madina daban duhu kuma na madina daban a wasa kata an ashiya a rahmatan lafin fala tabhasu ana ba haka bane ba aka ce sanyi aka ce ruwa aka ce duhu in haka ya faru kuma sai ku yi hukunci ku ya ce sun yi madina هذا حديث متفق على صحته وقد رخص جماعة من أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين وكل عذر جاز به ترك الجماعة جاز به ترك الجمعة duk wani uzurin da ya halatta maka kada ka je ba sai ka je masallaci ba to wannan uzurin ya isa ya hana ka zuwa musallar juma'a ruya ibn abbas annahu khataba fi yawmin dhi razaqin fa amara al mu'adhdhina lamma balaga hayya ala as-salah qala qul as-salatu fi rihal to وقال فعل هذا من هو خير منه ومن هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجمعة عزمة وإني كريت أن أن أحرجكم فتمشون في التين والظهر yace lalle sallar juma'a fa lalle ne lalle ce amma ni ba na son ku fito cikin ruwa cikin cafi cikin laka cikin menene da menene to shi yasa sai ku yi sallah a gidan kenan war razqu at-tinu war rutuba shabi kenan ko at-tinu war rutuba ورزق الرجل إذا ارتطم في الوحل وروي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر جابر يقول من كسن شيء تارنا منزو الله أشكي وتتفيا نبقى يكوب لابر فأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله صلى الله عليه وسلم الرحال أراد بها الدور والمساكن ko gidajen ku ko inda kuke باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة منين لوكاشي minti nawa akwai lokaci eh minti uku to to babu bada'ati bi ta'ami idza hadara wa in uqimati sala wai in aka tara aka kira sallar magaruba ko isha ga abinci gaban ka aka ce sai ka ci abinci tukun ka je masallaci ko da kana jin suna sallah aka ce ko da za su yi sallar su ma su gama sai ka ci abincin ka tukun ka ko eh wai zat ma'anan tu fa aqimu sala yunwa na hana nutsuwa ne إيه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم